ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب النهي عن البول في الماء الدائم أليس كذلك وكذلك كذلك باب النهي باب ديزو تكين هني عن البول في الماء الدائم ما هو الماء الدائم an hana mutum ya yi bauli ko fitsari a cikin ruwan da ke kwance waje daya baya tafiya akwai bambanci tsakanin ruwa na kewaye waje daya da kuma ruwa na tafiya akwai bambanci ko ba bambanci to za mu ja bambanci a tsakani a cikin hukuncin fiki cikin yin bauli a cikin ruwa insha Allah قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي saboda yana da daman yana da hujja ya ce manzon Allah ya ce saboda me saboda me ya rayu da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan matsaloli da suke cewa manzon Allah ya ce Abu Huraira Anas ibn Abbas kaza kaza kaza kaza akwai duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yi albishir ga waɗanda suka yace mutane goma ‘yan aljanna ne wane ne farkonsu wane ne na biyunsu wane ne na ukunsu wane ne kaji kaji jiya baka ji ba kenan eh waye ji talba ya ji kaji me kaji me kaji shi a mutum ya zo zai karbi musulunci ya gansu kalmar shahada shi ne ka shaida cewa abubakar da umar da usmanu da aisha da hafsa suna cikin wuta kuma ka barranta gare su la'anannu su la'ance su amma abin mamaki shi ne duk yayyan da suke yi in suka zo yadda musulmai aka tsara abubakar umar usmanu haka su ma suke fada dole allah ya kuyi haka za su fada yadda musulmai suka jera haka su ma suke jerantawa haka kuma ce aisha wa hafsa me yasa ba su rikita abin ba saboda Allah ne ya sa dole su yi wannan don su kunyata kansu to wa'annan hadisai da suka zo cewa sai na baka dan aljanna ne sai na umar kaza ba yadda za a yi da su sai a bi hanya a zo a same ka kai za a baka kudi abinda muke bukata shine ka bibbi sahabban manzo Allah da hadisai duk ka ragargaza su ka lalata su sai su zamo ba su da kima a wajensu to sai a iya zuwa a ciccire duk wannan hadisan da ke nuna cewa sai na bakar dan aljanna ne na na aisha yar aljanna ce sai na umar sai na usmanu duk ɗan aljanna waɗannan maganganun shi a zo a ture su saboda me saboda masu riwayatul hadisin an zo an ragargaza su hadisan an ragargaza hadisan in ba haka ba kuwa duk wannan abubuwan da suke wahalan banza suke ba za su iya canza tsarin al'amarin an fahimta dar'ul madarrati muqaddamun ala jalabil manafi in aka tasamma al'amari a kautar da barna shine ake gabatarwa gaba da gyara kafin gyara sai a kautar da barna an fahimta wannan ya jefo maka ya jefo maka nakiya ko tufa wannan kuma ya jefo maka dutse ga sunan zuwa wanne ne zaka fara karewa ga nakiya mai zaki ga tufa sai ka tare ne don wannan cutar da kai zai yi sai a kautar da cuta cuta kuma na faruwa daga kalma ne kalma ɗaya sai su canza al'amari eh a cikin larabci ne a cikin hausa ne misali za a zaunar da shi za a zauna da shi ɗaya ne a ba dai ba ne ba me yasa ba dai ba ne duk ba zama ba ne ba za a zaunar da shi za a tsayar da shi za a gurfanar da shi za a tise shi ɗaya da ke za a zauna da shi me bambanci tsakani za a zauna da shi an ba shi dukkan daraja shi yasa daga nan ya ci kashi saba'in bisa ɗari an ba shi daraja kuma za a zauna da shi ba a ce suwa malaman ina an karya komi tun daga nan bukatarsa ta biya amma dakatar da magana a nan bukatarsa ta biya ba haka ba ne hausa za a zaunar da shi da za a zauna da shi ɗaya ne me yasa me ya bambanci tsakani zaunar da shi eh
kamar umarni ne na aiki
ah an fi karfin su kiwo za a zauna da shi kuma fa ya isa to shi yasa wanda suka saka shi din nan sai su duk kokarin da za su yi abin da yake so za su ba shi saboda kun ce za ku zauna da shi ku malaman Kano masu yawa da mutum daya wane ne jarumi a ciki mutum daya ai kuskure ko ba ai kuskure ba to haka kuskure ya zo da aka zo za a fitar da fatawa haramun ne a karbi fansa in aka za a kashe mutum haramun ne a karba maimako a ce haramun ne a karba shi suka ce haramun ne a bayar ba haka bane ba mai karba ke da laifi ko mai bayarwa eh mai karba ke da laifi ko wanda zai bayar a'a kai har yanzu ba ku gamsu ba aka tambaye ka ko aka tambaye su me laifin mai bayarwa kai da kake goyon bayan su me laifin mai bayarwa sun ce an karanta su biyu tsora a buga guduma ana buga guduma an bude wata kofar fitina kuma kenan najeriya ba za ta zauna lafiya maimakon a ce mai karba ka karbi kuɗi don ka sake shi haramun ne ka karbi kuɗin sai aka ce ka ba da kuɗi ma haramun ne wanda ya bayar ma haramun ne ma'ana kenan in wannan ya zama doka Allah ya kiyaye kowa za ka zo kana kallo an kama ubanka ko uwarka ko matarka ko ɗanka ana masa azaba da ce ai dokan kasa ta hana biya sai su zo su kawo sabon salau kowa aka kama ba za ka kashe shi ba sai ai mishi azaba kuna ji da kunninka kana ji kana gani kana da kudi za ka kashe ubanka ka ce doka ta hana sai dai a kashe shi kana ji ba zai yi ba ko to ashe ko an kafa dokan ma ba za ta yi aiki ba a Najeriya jiya ba je ka suna an kama mata wani da ɗansa ba ba ku karanta ba to wannan matar ta zo tana kuka waɗanda suke za su zo ne ko da sun kama ba za su kashe ba azaba za su yi ta yi ana ji cikin radio cikin cikin waya cikin komai kana ji ubanka na cewa kafance ne suna azaba da kace doka ta hana kana ji uwarka na kuka za a kashe ta kafance ne ga kudi ka ce doka ta hana kana ji yarka ko ɗanka ko matanka ko mijinki to ta irin rayuwa kuma ko za a iya yin wannan ga kudi tare da cewa ka'idar yadda take a gaskiya in an kama mutum ɗaya a najeriya za a kashe shi dole gwamnati ta biya kuɗi a sake shi in aka kyale har aka kashe shi ranar lahira Allah zai sayar da shugaban kasa mai aka yaka ko gwamnoni ya aka saboda aka ce zaka zo ka kare ne duk abin da aka ce ka kare din nan wanne ne yafi duka tsada rai rai na gaba da kuɗi fa rai na gaba da kuɗi kuɗi ba shi ne babban baiwa ba fa daga Allah ba kuɗi ba shi ne babban baiwa fa daga Allah ba yana cikin baiwa daga Allah kuma kasa kasa dalili akwai baiwar da imani Allah sai wanda ya gada mai ba kuɗi ko fa ar ne kafiri yana samu kuɗi sata za ka yi ka tara kuɗi barna za ka yi ka tara kuɗi amma imani ba sai wanda Allah ya zaba to shi yasa wajen fadar kalma in aka yi kuskure sai komai ya tafi kuskure maganar ita ce haramun ne ku karbi fansa haramun ne ku kashe shi amma kai da aka kama naka Allah ya kiyaye wajibi ne ka bada kuɗi ka fanshe shi in ba ka bauta rana zaka zo kana sai kaga an kama uwarka ba wai haka ake so ba ana fitowa da maganar ne don ka kyamace ta a cikin ranka a kama uwar mutum yana da kuɗi sai a je ana azzaba ta ana sawa cikin waya yana ji wane ɗana ka fanshe ni ka ba da kuɗi ka fanshe ni gashi nan suna min azaba za su kashe ni sai ce to sai ce me dokar kasa ta hana in na biya kuɗi na fanshe ki za a ɗaure ni shekara goma sha biyar wallahi wani in za a ɗaure shi har ransa ne wallahi zai fanshi uwarsa ko ubansa ko ƴarsa sai dai a ɗauki a kashi shi yasa wannan guduman in aka buga ta to an ba ta komai an fahimta shi yasa kalma ana auna ta ne kafin a fade ta za a zaunar da shi da ko za a zauna da shi to za a gyara kenan ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يبال في الماء الدائم باء بولي في ساري أتكر وندك يكونش وجه ديا الذي لا يجري أي كاكا بياني كينا كو بياني كينا ثم يغتسل فيه سأنا أي وانكا تكين وانا روان saboda bauli najasa ne in aka yi bauli cikin ruwa ya zama mai هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه عن أبي هريرة والدائم تمنيني الماء الدائم منيني الدائم قال الساكن يقال أنا تيوى أتكين هرش العربي دام الماء يدوم دوما إذا سكن أنا فهمت العربي؟ أه؟ in ba fahimta ba a tsaya kar aje za a yi magana a yi kuskure wajen kalma ko aka ji aka yi mai bayarwa shi da laifi ba mai karba ba za a zaunar da shi a tirsasa shi a ce za a zauna da shi duk kuskure wa'annan ake son a gyaggyara yasa abinda baka fahimta ba sai ka daga hannu sai a fahimtar da kai an fahimta iza sakana wa'adamtuhu sakantuhu ويقال للطائر إذا صف جناحيه أنا فدا ما سنسو إن يكام إن يجشير أمانا فكا فكا سبنابي باس حركة في الهواء وسكنهما ولم يحركهما قد دوم الطائر تدويما magana tana fita ana fahimtar malam ko ba a fahimtarsa kuma malam na bada hakkin alkawarin da ya ko baya bayarwa وهو من هذا وهو من هذا أيضا ويقال هذا الحرف من الأضداد kuma malamai na cewa harfi da'im min al-aghdad yana yana daukan ma'ana da kishiyar ma'anarsa yuqalu lis-sakini ad-da'im ana ce ma abin da ya shuru ba ba motsi ad-da'im wal da'iri da'im kuma ana fada ma wanda yake kewayo shi ma ana ce mishi da'im yuqalu asaba fulanan dawamun haka za a ce ai dawaru dawar me ne dawar abin da ke wani alaisa ka zalik wakila dawwama tsa'iru ai dara shi inda suka zamo suna ɗaukan ma'ana da kishiyar ma'anan ke qala imamu fihi dalilun ala anna al-ma'a idza kana fi hadd al-qilla yanjusu bil bawl fihi ya ce abinda malam abin nan hadisin da ke karantar da abin nan wannan hadisin ke karantar da mu shine in ruwa ya zama ba shi da yawa aka yi fisari a ciki ya zama najasa ruwan ya zama najasa an fahimta wa in lam yataghayyar ko da ko da launin shi bai canza ba da tsaron shi bai canza ba wa anna hukmal ma'il jari bi khilafihi wannan ruwan da ke kwance waje ɗaya kenan to ruwan da ke gudana fa suka ce shi kuma akasin wannan hukunci da aka yi bauli cikin wannan sai ya tafi sai wani ruwa kuma ya zo daga baya to ai ya gyara wajen kenan min haythu innal ma'al jari idza khalatahu an-najasu fal juz'u alladhi yatluhu yaridu alayhi in ruwan da ke gudana in aka yi bauli in najasa ya tame shi ai wani ruwan zai zo ya kora wannan fa yaghlibuhu fa yasiru fi ma'anal mustahlaki وقد قال الشافعي في القديم إمام الشافعي ya fada a cikin mazhabin shi imamu shafi yana da mazhabi guda biyu imamu shafi fil qadim imamu shafi fil jadid da fatawoyin da yake yi daga baya da ya zo masar ya zo ya ga al'amura sun caccanza sai ya caccanza wa'insu fatawoyin su ba ruwansu ka faɗi abu shekara ashirin ka zo ka ga abin da ya fi shi na iya wanda yake daidan da shi kake shi yasa Allah ya shi yasa Allah ya ɗaukaka su ya ba su daraja ya ba su lada an fahimta innal ma'a jariya la yanjusu wa in qalla yace ai ruwan da ke gudana baya zama wa najasa ko da kadan ne illa bit taghayyur sai dai in ya canza وروي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان رويت دغ ابو هريره منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب kada daya dayanku yayi wankan janaba a cikin ruwan da ke kwance waje daya baya gudana faqila kaifa yaf'alu ya aba huraira sai aka ce ya aba huraira ya ya zai yi kala yatanawaluhu tanawulan ya ta ɗebowa yana zubawa jikin shi an fahimci wannan hukuncin akwai abin da ke neman tsarin bayani a ciki kuma ya fito fili waito in mutum ya cika ruwa cikin bahu ya shiga ciki kuma fa inda sabulu a ciki shi tsansi ya fadi kan ya kare ko kafa ya kare allah ya kiyaye shi sa kan ma ya fara wannan ko a yanzu an daina yin bahu ko ana yi ko menene ake yi ne sai a nemo hukunci na shari'ar musulunci in aka cika ruwa cikin baho eh ya zama ma'ud ne ma'ud da'ira ke wai hukuncin cika ruwa cikin baho baya zama wa ma'ud eto zai zama ma'ud da'ira don abinda nake son fada shine in aka cire abinda ke sa ruwan ya saura zai zama ma'ul jari to ai ba zai cika ba kuma ko zai cika ba zai cika ba da yasa in aka ce in an cika ruwa a bahu ya zama ma udda'in hukuncin sa aka karanta shine bambanci shine kai ka kawo bahu su kuma ka ce ma udda'in aka ce menene bahu sai ka ce abu ne iwi ne da za a cika ruwa a ciki baya gudu yana tsaye sai a ce ai hukuncin su kai kenan ko shi kenan ka gamsu قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم wala yaghtasil fihi min aljanaba kada mutum yayi fitsari a cikin ruwan baho da ya cika ko kuwa ya shiga ciki yayi wankan jarga shi nan ga hukunci ya zo wala yaghtasil fihi min aljanaba wa fihi dalilun ala anna ibtisal aljunub fi alma'i alqalil alrakid yaslubu hukmuhu yace wannan na nuna cewa in aka shikar a cikin ruwa in ba shi da yawa bai kai kullatai ba in ka shiga ciki kai wanka ruwan ya hukuncin shi ya canza kana shiga ciki kana wanka ruwan hukuncin ya canza ko dai ya zama najasa ko bai zama najasa ba amma ya canza ba zai zama mutlaqul ma'i ba zai zama yana da tsarki cikin kanshi amma ba zai tsarkake ba a'a kalbauli fihi ya sulubu hukumahu in aka yi bauli a ciki zai canza wannan hukuncin gaira annal baula yunajjisuhu in bauli ne zai sa ya zama najasa li annahu najisu saboda bauli najasa ne wal ghuslu la yunajjisuhu amma yin wanka a ciki ba zai sa ya zama najasa ba li anna badanal junubi laysa bi najisin ai jikin mai janaba ba najasa bane lakin yaslubu tuhuriyatahu ba najisa ba ne amma zai raba ruwan da tsarkin da yake da shi asali tsahirun mutahhiru alaisa ka dalil ba haka suka rarraba ba tsahirun gairu mutahhirin tsahirun mutahhiru yanzu ya zama me gairu mutahhir wa yastadillu bihi man la yujawwizu al-wudu'a bil ma'i al-musta'mal وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء yace mutum yana da janaba don ka sa hannun cikin ruwa ka ɗebo kana zubawa ba zai canza hukuncin ruwan ba wa in adkhala fihi liyansilahuma min aljanabati yughayyiru hukmahu babu taharati su'uril sibai wal hirrati siwal kalbi ya dauko wani hukunci kuma yace babin da ya zo na cewa sauran ragowar ruwan da dabbobi suka sha kamar zaki kamar kamar waɗannan abubuwa ban da kare da alkhanzir su ne aka togace amma sauran waɗannan dabbobi don sun sha ruwa ruwan baya zamowa na jasa sai dai ban da kare da alkhanzir قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن هميدة عن هميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تات بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها أبو قتادة يشبه متى فسكبت له وضوءه matarsa ce sai ta zuba mishi ruwan alwala faja'at hirratun tashrabu minhu da ta zuba mishi ruwan alwala cikin mazubi sai magi magi kyanwa ta zo magi zai sha zai sha za ta zo za ta sha ko fa asghalaha al-ina'a hatta sharibat da yaga dabban da magin sai karkata ruwan don dabban ta ji saukin sha tana sha ta sai har ta sha ta gama matar tana kallo shi kallo kuma na ban mamaki sai ya fahimci cewa wannan kallo da matar suke yi akwai mamaki a ciki tana da tana da matsala qalat kabsha sai ta ce fara'ani anzuru ilayhi sai ganna kallon sa dai fa qala ata'ajabina ya ibnata akhi yace ke yar yar yar dan uwana kina mamaki ne sai ta ce to abin da ya da mamaki na ka ba magi kyan ruwa yana qalat qultu na'am sai na ce eh abin ne ya daure min kai فقال سيتي أبن دي ساكي غناي حكا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنها ليس بنجس أي wannan dabba mai sunanta magi mai ce innaha zamirin mace ne ko namiji laisa kuma fa bi na jisi mana wannan mage kyanwa ba na jisa ba in ta sha ruwa in ya sha ruwa ba da ba laifi ai alwala da sauran ragowar inna hamina tawafina alaikum awi tawafat ai suna cikin abubuwan da ke kewayo a cikin gida tare da ku kamar yaran gida yaran da kuke aiki da'iman wannan dabban ba tana shiga ta fita bane na shiga tana nan tana nan tana da ta fi son ma jikin mutum yace ai tun da wannan dabbar da'iman tana tare da mutane ne in shi ta zamo kamar yaran gida ne waɗanda suke ta kai kawo suna aiki in aka ce za ta zama najasa ko zai zama najasa da mas'alan za ta yi wahala min at-tawafina alaikum aw at-tawafat an fahimta haza hadithun hasanun sahihun wa abu qatada ismuhu al-harithu ibnu rib'i qawluhu asghalaha al-ina'a cewa ya karkata mata ƙwariyar ai amalahu liyasura alaiha at-tanawul wai me kenan amalahu ya karkata liyasula alaiha at-tanawul dan ta ji saukin shan ruwan duk inda za ka fassara larabci dole wani lokaci sai a yi gwaranci kalman cikin larabci mace ce amma cikin hausa ne namiji ko namiji ne cikin hausa mace to shi yasa wannan matsalolin ba a ba la'akari da su ko eh eh liya sula alaiha at-tanawul in za ta ce ai da baki za ta sha to za ta dinkana ta sha da baki ne sha وروي عن عائشة قالت في الهرة لأن عائشة فلا في الهرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها هذا حديث ضعيف وأن حديث ضعيف وهذا قول عامة أهل العلم أن سؤر الهرة طاهر ومكنا وهذا ون قول عامة أهل العلم شيني مقالا دكا ما لميك أن سؤر الهرة ومكنا طاهر mai tsarki ne wa qawluhu inna ma hiya min at-tawafin alaikum aw at-tawafat cewa ai min at-tawafin alaikum aw at-tawafat yatana yata'awwalu ala wajhayn ce za a fassara su a fuska ɗayan biyu ahaduhuma shabbahaha bil mamaliki wa bi khadamil baiti alladhina yatufuna ala ahlihi lil khidmati an kamanta ta da bayi da barori da yaran gida da ake suke hidima a gidan ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam ka kaulihi subhanahu wataala tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd ko ya'ani al mamalik wal khadam malam na sauke nauyin da ya dauka wa qala ibrahim in innamal hirratu ka ba'd ahli al bait wai me kenan innama adatu hasirin ai mage ko kyanwa kamar me kamar mutanen gida ne ai tunda shiga nan ta fita nan ta shiga nan ta ya fita ta shiga nan ya fita nan ko wa min qawli ibn abbas innama huwa min mata'il bait ibn abbas yace ai innama huwa ai shi min mata'il bait yana cikin kayan cikin gida cikin gida saboda baya rabuwa da gida yana shiga nan ya shiga nan ya fita nan ya shiga kicin ya shiga ɗaki ya shiga ko'ina an fahimta wal akharu fassara ta biyu shabbaha bi man yatufu lil hajati wal mas'ala ya kamanta ta in ana gani shabbaha ko shan ma kuma yace inna ma huwa wata rana a bata lamirin muannas wata rana a bata lamirin muzakkar ko eh a cikin Hausa kyanwa da mage lamiri suke ake ba ta ana ba su muzakkar wal mu'annas mazuru ai shi ɗaya ne namiji ne kyanwa da mage fa wal mas kaman waɗanda ke shigowa ne neman tambayan abu ko roƙon abu ko neman abu yuridu annal ajra fi muwasatiha kal ajri fi muwasati ma yatufu lil hajati wal mas'ala ai kulawa da ake da su ai in zaka samu lada kamar wanda zai zo ya roka abu a bashi ka samu lada qala akhbarana abdul wahhab ibn muhammad al kisai qala akhbarana abdul aziz ibn ahmad al khallal qala hadathana abu al abbas al asam ha wa hawala sanad nan mutum uku kenan ya kawo abdul wahhab ibn muhammad al kisai abdul aziz ibnu ahmad al-khallal abul abbas al-asam mutum uku sai ya canza hanya kuma hawala sanad qala wa akhbarana ahmad ibn abdullah as-salihi dai kenan wa muhammad ibn ahmad al-arif qala akhbarana abu bakr ahmad ibn al-hasan al-jiri qala hadathana abu al-abbas al-asam qala akhbarana ar-rabi'u qala akhbarana ash-shafi'i qala akhbarana sa'id ibn salim عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن جابر بن عبد الله إن كثير جابر بن عبد الله ورمى تنشدك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن تنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم أيتوضأ بما أفضلت الحمر mutum zai alwatla da ragowar ruwan da mai suka sha jakuna ko قال نعم وبما أفضلت السباء كلها كو سيدي هذا الحديث منقطع أقول روني أجدكو وروى, وروى غيره عن الربيع وقال عن ابن أبي حبيبة بلا شك وابن أبي حبيبة هو إبراهيم ابن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي واختلف أهل العلم في سؤر السباء ما لم يسن كارجونا علمي yanzu an daina cewa malamai sun yi sabani bisa ce sun ƙari juna ilimi ba haka wanne ne fi laushi wanne fi sauki fi su'uri sibai a cikin ragowar ruwan me namomin daji fa zahaba aktharuhum ila taharatihi mafi yawa suka ce ai yana da sarki illa su'ural kalbi wal khinzir sai dai ragowar ruwan da kare ko alade suka sha فإنه نجس عند الأكثرين yace ai najisa ne a wajen mafi yawancin malamai an fahimci wannan wa zahaba qaumun ila najasati su'ur as-sibai illa su'ur al-hirra wai su malamai ko suke duk ragowar ruwan su najasa ne sai dai ruwan da mage ya sha bari wa wa huwa qawlu ashabir ra'yi mazhabin ahnaf kenan wa qala malik wal auza'i idza shariba al-kalbu min ina'in wa lam yajid ma'an ghayrahu tawadda'a bihi imam malik da wani suka ce in ka zo ka tarar da ruwan da wannan dabban ta sha ba wani ruwan ya ce sai kai alwala da shi wa qala sauri sufyan sauri sai ce ya tawaddau bihi thumma yatayammamu hawa nawa kenan ya tawaddau bihi ruwan kana shakka akan ruwan babu wani kuma sai shi kai kuma ga ruwa ba za ka yi taimama ba don an ce in baka samu ruwa ba za ka yi taimama amma ga ruwa mashkukun fihi to sai ce abinda zai magance maka wannan sai kai alola da ruwan kuma ka yi taimama mai wannan mazhabin ke nunawa an kara rikita abin ke lissafi kenan ko an warware matsala kana shakkar najasa sai ka dauki kai alwala ka shafa ma jikinka mai ba haka bane ba to amma mas'alar yadda ya tafiyar da mas'alar kenan tun daga ruwa ba za ka bar ruwa ka yi taimama ba amma kuma ruwan kana shakkan tsarkin ruwan to ya za ka yi shakka hada biyu ka yi alwala da ruwan ka kudurce kana shakka a ciki sa'annan kuma ka yi taimama to wanne ne zai sa sallar ka ta yi alwalan ko taimama ko sai duk sun hadu tun ba inda ake hada su akan haka wanne ne zai sallaka ta inganta kenan eh amma yake jin shakka ya ce ka yi alwala da ruwan da kake shakka sa'an nan kuma ka yi taimama taimama ce taimama ce a wannan matsala kuma da mai bambanci tsakanin mage da kai ka ɗauki na jasa ka sa ruwa wai mage ta je ta ciyo najasa ta dauko najasa ta zo ta sa cikin ruwa ba shi kenan ba a me yasa ba najasa ta dauko ruwa da ta ciyo najasa ɗin ba saura a bakinta ko me take yi dai akwai sauran najasan bakinta ko babu a to an tabbatar da najasa ke an tabbatar da akwai najasa ke ba haka bane ba shi ne an tambayi imamu shafi kuda kuda zai zai je ya hau kan najasa ya zo shi ya hau kuma kan rigarka ya za ka yi ya ce ana kyauta zato da kudan ya tashi nan kafi ya zo wajen rigarka iska ya ka da abin da ke ya ce in abu ya zama bayan da za a yi da shi sai a mai da shi mai sauki in ba ka ya za a yi ya za a yi da kuda kana cikin sallah ma kuda zai zo ya hau jikin ku to ya za ka yi kuma ka san me me ba abinda kuda ke so sai me sai kazanta yasa ake ce ma taron da ba gaskiya a ciki taron kuda ina ma na taron kuda taron kuda shine taron da ba gaskiya a ciki kuda suna hawa kan kasanta ne da najisa da ka kawo turare ka fesa shi shi ne shi su tashi ba su san turare wazaba ashabun ra'ayi ila anna surar himari wal bagli mashkukun fi ahnaf suka ce ragowar ruwan jaki da alfadari ana shakka a cikin sarkinsu fa idza lam yajid ma'an akhara in babu wani ruwa sai wannan ragowar ruwansu yajma'u bainal wudu'i bihi wat tayammum sai ya alwala da ruwan kuma ya taimama wa balagana anna suyana tauri qala lam najid fi amri al-ma'i illa as-sa'a yace al'amarin ruwa ana yalwatawa ne ga a takura sai abin da yake tabbas wa qala ar-rabi'u su'ila ash-shafi'i an az-zubabati taqaw ala an-natni aka tambaya koda koda zai hau az-zubabatu kaga yace nuran cikin larabci menene mace ce cikin hausa kuma fa namiji to dole sai ai gwaranci ne ba yadda za a yi in ba ka ce azubabatu sai ka ce kuda kakau tana ga cikin Hausa uh, ka mai da namiji mace cikin larabci kuma shi na mace ce thumma tatiru fataqau ala thawbin ala thawbin rajuli kuda ya ji ya hau kan najasa sai ta so ya hau kan fadi kan rigar ka shadda fara fas kana kallo inda ya zauna ya ya fada din qala shafi'i imamu shafi'i yace yajuzu an yakuna fi tayraniha ma yubisu ma yur- ma birjiha wai ai zai yu da ya taso din yana gudu kafin ya zo kan tufanka abinda ke kan kafan nashi ya bushe fa in kana kazalika in haka ne wa illa in ba haka ba kuma fa shay'u idza dhaqa tas'a al umuru idza dhaqat wa idza tas'at dhaqat kaga yayi amfani da ka'ida cikin ka'idojin usul fiqh ana fahimta babu ghasli najasatil kalbi babin da yazo na wanke najasan kare قال أخبرنا أبو الحسن شيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم إن كري يشاء أتكين قريا أيوكو مزبي فليغسله سبع مرات sai a wanke wannan abin su bakwai هذا حديث متفق على صحته wannan hadisi an ittifaki akan ingancin shi ba ka da yadda za ka yi a cikin ingancin shi abin mamaki shi ne din malaman sunna shi a ba su yadda da su ba amma suna son su je su ɗaukar rikici shi su je su ɗaukar littafin malaman sunna na aljarhu wata biyu sai su bibi matsalolin da aka samu kurakurai zai ce ai gashi nan ibnu abi hatim ya ce kaza ai gashi nan kaza kaza ya ce kaza ai gashi nan to me yasa kake daukar sauran maganganun malaman ahlus sunna sai inda ranka ke so san zuciya kenan san zuciya kenan akhrajahu muhammadun an abdullah bin yusuf wa akhrajahu muslimun an yahya bin yahya kilahuma an malikin wannan matsaloli duka yanzu ne ku kuka fara jin su shi suka zama baki a gare dana so zan nuna maka abin inda za ka yi jiya ina kallo cikin talabijin wani suka zo ai wannan ya ce cikin kaza eh, menene da menene littafin jarhi wa ta'dil da menene da menene suna tukkawa ai ya ce kaza wani ba a haife shi ba lokaci kaza lokaci kaza kaza duk inda ka bi kana neman kuskure za ka ga kuskure kai ne ka kirkiro kuskure ba kuskure ne tabbata kuskure ba don abin da kake bukata kenan dalili wanda ka ce ka ɗauki maganar shi ka kafa hujja ka rusa abubuwa da yawa ɗin nan me hana ka ɗauki maganar shi ka gyara abubuwa mana son zuciya kenan sai malamai suka ce in za ka shiga cikin matsala kada ka shiga da son zuciya kana ka karkata zuwa waje ɗaya to ba za ka taba cimma nasara ba sai ka fitar da komai a zuciyarka gaskiya kake bukata ka baje maganan wane ka gani ka baje maganan wane ka gani to nan za ka ga gaskiya amma ina son wannan ba na son wannan bari in ga maganganunsu duk sa'an da na karanta maganan wanda nake so ko kuskure ne ni daidai nake gane shi duk na sa'an da na karanta maganan wanda ba na son shi ko daidai da ni baya yi ne shi sa ba yanda za a yi a cimma an fahimta عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب ابن أبي تميمة عن عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات سبك إذا أوينك أولاهن أو أخراهن بالتراب نفرق فرق شاء ساك ساعتك ونكر شاء ساك ساعتك هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين دوانا وحلحلون دما لمن حديثي كي su faɗi komai da komai su fayyace su wajensu ba komai bane da sun zo ai ba komai bane su wane ne su wane ne su wane ne ba waɗannan abu Hur- ba waɗannan Ibu- imam al-bukhari imam muslim zan nuna maka wanda yake zuwa ya rusa hadisai ya ce in na gama da hadisi zan koma zan fara da alkur'ani in nuna muku kaza kaza kaza ya faɗi kaza game da manzo Allah ya faɗi kaza game da komai da komai kuma cikin kasan kasashen larabawa eh tun yaushe aka kashe duk kudi aje ayi barna masu barna su suna nan suna yi. yanzu ne ake zuwa dan ɗebo ka dan a zo muku sai ku rikice kowa ya ya- ya rasa abin da ba zai faɗa wannan wannan wasanni ne wannan wallahi tallahi wannan wasanni ne akwai mace da saboda kafirci da fajirci ta yi ridda za ta mutu ta ce in na mutu kar wanda ya wanke ni ya yi min sallah yarta da ta haifa ta gudu ta bar ta. za ka zo wani ana shiririta ana shiririta sai ka je ka ta- tashin hankali haka na fi kuskure da in aka nuna ma za ka gani za ka yi mamaki ana zancen su eh, eh, imam al-bukhari imam muslim ai su ba su- su ba su taka- da su da banza duk ɗaya ne a wajen su kuma ba su ake nufi ba fa su ne waɗanda suka rawaito hadisi suka ce wannan sahihi ne sai a zo a gama da su a babbage su a yarda to waye zai zai ce kuma hadisi sahihi ne ba sai kai ka ce ba sahihi ba ne sai ka ce kuskure ne sai ka ce kaza kaza ne in kuskure ne to shikenan ba sahihi ba ne manzon Allah bai fada ba to Abubakar ba dan aljanna ba ne Umar ba dan aljanna ba ne wane ba sharafin bashara bil janna duk ba yan aljanna ba ne duk abin da ake nufi kenan in ba haka ba mai shi'a za su ribanta za su ci riba in za ka karbi musulunci wajensu shine a shahadu anna ababakarin wa umara wa usmana wa hafsa eh, wa aisha wa hafsa finna haka za a faɗa kuma Allah ya Allah ya nuna musu isa sun kasa rikita abin yadda aka kawo tsarin abubakar umar usmanu haka su ma suke faɗa sun kasa rikita shi kuma sai sun gabatar da nana aisha kan nana hafsa banda Allah ya zai wa to in suna cewa finnar kuma ba za ka zama musulmi ba sai ka barranta gare su ka ce la'anannu ne sai kuma su abin akidan su kenan sa'an sai wani zai ce manzon Allah ya ce sayyidina Abubakar dan aljanna ne to ya za a yi kenan za su ji daɗi hankali su zai kwanta hankali su ba zai kwanta ba sai yasa bar a ragargaza a bar a rikitar da abubuwan duk baki ɗaya karansa na ɗauka amma sai in- imam malik ya ce ana ala yaqini fi dini ina da yaqini a cikin addini na aw kullama ja'ana rajulun ajdan tarakna ma ja'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da wani mashiriri ya zo mana shi bar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ha addu alaiha yace me bin nawajiz wa iyyakum muhdathatil umur خرج مسلم عن زهير بن حرب عن اسماعيل بن ابن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين كنيته ابو بكر ان اكثر سامو عدل كما wannan a fito da kowa da komai a bayyana maka gaskiyar shi maula anas bin malik ne al-ansari basriyun mata ba'da al-hasan al-basri yuqalu mata al-hasan sanata 10 wa 100 wa mata ibn sirina ba'dahu bi 100 yawmin wata uku da kwana goma kenan ورواه عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفروا الثامنة بالتراب يجي نتقوس أساكسا وروى معتمر ابن سليمان عن أيوب حديث أبي هريرة وزاد فيه وإذا ولدت الهرة غسل مرة يجي ونا حديث أقوي إلا أتكي ونا وأكثر الرواة لم يذكروا فيه الهرة ما في يويت ونا سكروت حديث بس كاوزن هرة با بس الكلب سكي وعامة أهل العلم على طهارة سؤر الهرة لحديث أبي قتادة قال الإمام malam ya ce zahaba aksaru ahlil hadisi ila annal kaliba idza shariba من إناء فيه ماء قليل أو مائع آخر أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يبصل سبع مرات إلهنا مكدرة بالتراب يتي أن الكلب إن كري إذا شرب من إناء فيه ma'un qalil in kare ya sha a cikin mazubi da yake ruwa kaɗan ke ciki au ma'in akhar ko wani abin da yake kaman mai annahu yanjusu wannan zai zama najasa wala yatuhuru illa bi an yusala sab'a marratin ba zai tsarkaka ba sai an wanke su bakwai ihdahunna muqaddara bit turabi dayan wankewa sai a sa kasa a goge وقال مالك إمام مالك يتي والأوزائي ده إمام الأوزائي لا ينجس الماء ولكن يجب غسله سبعا تعبدا wai ruwan baya zamowa najasa amma sai za a wanke su bakwai ta'abbudan saboda yin ibada an ce ayi wa qala ashabur ra'yi a hanaf suka ce la adada fi ghaslihi wa la ta'thira ba adadi ko ba za ka ɗebi kasa ka saka ba bal huwa kasa'irin najasati kamar sauran najasa ne da zaka wanke ya an gama kenan وقاس الشافعي الخنزير على الكلب امام الشافعي قياس da alade yace tunda lallagen kar ya zama najasa haka haka ma na alade fi annahu idza shariba min ina'in aw asaba badanahu makanan ratban in alade ya sha a cikin mazubi ko ko jikin shi yayi gumi ya jike yaje taba wani abu yajibu ghasluhu sab'a marratin ilahu nabit turad wannan kiyasi ne akai wa ammatu ahli al-ilmi ala anna al-kalba maqsusun bihi malamai suka ce ai wannan hukunci kare kadai aka kebance da wannan hukunci li'anna al-araba kanat tuqarribu al-kilaba min anfusiha wa ta'lafuha saboda larabawa da sun sun saba da karnuka saboda farauta saboda menene ta shiga daji da'iman karnuka na tare da su falamma kanat najasatuhu ma'lufatun dallaza shar'u al-hukma fi ghasliha da ya zama na najasan kare su sun saba to da za a saukar da hukunci shi aka karfafa hukunci aka tsananta saboda su yi su guji yin haka fatman lahum an adatihim saboda a raba su da wannan al'adar da suke na sabawa da karnuka alhamri kaman giya lamma kanat najasat najasatun najasatun ma'lufatun da giya ta zama najasa ce amma sun saba da ita ana sha su ana shan giya waye zai ce giya najasa ghallaza al-amru fi shurbiha bi ijab al-hadd bi khilaf sa'ir an-najasat sai aka tsananta akan shan giya in aka sha ma haddi za a yi ma mutum amma sauran abubuwan da suke najasa ba a ce mutum ya sha za a yi mace haddi ba ko fa amma idza asaba badanuhu al-yabis makanan yabisan in jikin mutum busasshe yaje taba wuri busasshe al-yabis ma al-yabis tahara jikinka busasshe ko tufa ba ba busasshe gashi busasshe aka taba kuma wuri da yake busasshen wuri ne ba ba ba jikakke bane ko danye bane babu da jasa ke an fahimta don ba abin da aka dauko aw masha ala makanin yabisin ko ya tafiya kan wuri busasshen wuri fala yanjusu ba zai ba za a ce yayi najasa ba وروي عن عن ابن عمر قال كنت ابيت في المسجد abdullahi dan umar yace na kasance ina kwana a cikin masallaci fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat alkilab tukbiru wa tudbiru fil masjid yace karnuka suna kai kawo a cikin masallacin annabi don lokacin babu kofofi da za a kulle a hana su sai za musu hanya suna ta kai kawo falam yakunu يرشون شيئا من ذلك وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد akwai wata riwaya tabulu wa tuqbil wa tudbiru shi malamai suka ce kalluka suna bauli wajen masallacin sai su shigo masallacin su wuce su je su dawo ba a zuwa a yayyafa ruwa inda suka bi din an fahimta lokaci ya tsaya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم تاجي سكو na tura mishi da shi gaba. Na ba wa da dai ke shi da shi. Na san tsanin